النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله haba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na hadisi mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktar sirri sahih al-bukhari wanda aka fi sanin sa da at-tajrid sare li hadis jami'i sahih yau insha Allah 23 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana da talatin ko da uku da arba'in da uku da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ishirin da biyar ga watan biyu 2022 gregorian calendar to insha allahu ba mu tashi inda muka saba satin da ya gabata mun karanta babin da yake magana akan hukuncin yadda ya halatta mutum ya yi mubashara tsakaninsu da mai haila da kuma haddin da ya kamata a ce ya yi yau kuma za mu tashi sabon babi wanda yake magana akan babu tarkil ha'idi a sauma babu da yake magana cewa idan mace tana haila to ba za ta yi azumi ba a mubashara za mu tashi? to babu da yake magana akan wato wancan sati mun tashi akan mai babu man samman na fasi haidan ko? to yau insha Allah za mu tashi babu mubashara tilhaidi babu da yake magana akan mubashara shine jiki da jiki gogayya ko rungumayya tsakanin mutum da mace wadda suke haila ya halatta haka ko bai halatta ba a cikin musulunci hadisi na farko an karɓo daga na aishata Allah madaukakin sarki daidaita kala take cewa kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin da ni da annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna yin wanka a baho guda daya kila na junubun kowane ɗaya daga cikinmu yana da janaba wa kana ya amurni ba ta ziru ya kasance kafin wankan yakan umurce ni lokacin da nake haila sai ne tumura kunzugu bai ba shirni sai mubashara tare da ni wa ana haizun alhali lokacin yana cikin wato kenan haila sadaka idan ina haila wannan baya hana mubashara da ni illa iyaka zai sa ne kunzugu na daure hukumina wa kana yukruju ra'sahu ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa da kansa ilayya zuwa gare ni ho mutakifun fa'siluhu yana cikin itikafi ya miko kansa ta windon masallaci setin cikin daki na ni kuma sai in wanke masa kan wa ana ha'idun alhali wato kenan ina cikin haila sadaka wannan hadisi yana nuna mana cewa babu laifi da mace tana da haila mutum ya gogaya da ita a wannan lokacin illa iyaka haddin da aka hana shi mu'amala da ita a nan ne zai iyaka haramci yake abubuwa da dama sun nuna mana haka cikin wannan hadisi din na farko tace suna wanka tare a cikin kwarai kwarya daya kaga ko wannan kawo hannunsa ne kawo hannunsa dole hannun wani zai taba wani na biyu ta ce yana mutunta ta yi kunzugu sai ya yi mubashara da ita wannan ma abinan yana nuna mana abinan ko kai ba shirin na uku ta ce yana fito da kansa ta cikin masallaci ta kama kanta wanke ta goge ta haka kunga wani ma akwai gogayya na tsakankani sadaka ya halatta gogayya tsakanin miji da mata a lokacin da wato kenan take abin don haka ba a kyamanta ba a kuma ture ta gefe hadisi na biyu a cikin wannan babi a wata riwaya daga ita na na aisha din take cewa kanat ihdana idza kana fa'ida ɗaya daga cikin mu yakan kasancewa idan ta zama tana haila fara da nabi sallallahu alaihi wasallam an yubashirha annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufaci yayi gogayya da ita jiki da jiki amarha an ta'tazira sai ya umurce ta sai ta daka kunzugu idan ta yi kunzugu shikenan fi fawri haidatiha a lokacin wato kenan da take hailata ta su mabashirha sannan zai duk wani gogayya da ita wato kenan duk da cewa tana haila wa ayyukum yamliku ibahu to wane ne amma a cikin ku zai iya kamewa wato kenan zuciyarsa ya kame wato kenan ji a jikinsa yadda yake ji ya iya haƙuri kama kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya yamliku ibahu kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mallakan wato kenan zuciyarsa ko yakan mallaki abin da zai ka iya ji a jiki idan mutum ya mubashara da mace me zai taso me zai ji a jikinsa to in ya ji zai iya control ko ba zai iya ba wani hadisi yana nuna mana cewa mubashara da mace lokacin haila ba haramun ba ne illa iyaka a fahimta irin tana na aisha tana ganin kamar ba ya kamata a ce an dakatar da shi saboda calculation ɗinta shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai iya mallakar zuciyarsa wani lokacin in wasan yayi yawa yakan yakan sa a kasa hakuri sai kuma tsallaka inda shari'a ta hana to kaga sai ya zama wato kenan wannan magana ta ta ya fito ne a babin saddin zari'a kadaran kadahan yawwa in mutum ya san ba zai iya mallaka ba saboda aka ce inna likulli malikin hima ko wa inna hima allahi maharimuhu yawa amma kafin wannan sai ce innal halala bayinu wa innal harama bayinu wa bainahuma umurun mushtabihatun faman taka shubuhat faqad sarra al dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati wa qa'a fil haram kan ra'iyar ahwal al hima to zai idan mutun yazo yana mubashara da mace abun yayi tsanani ya zama ra'iyar ahwal al hima mai kiwo ne yana kiwo amma bakin iyaka amma bai shiga ba tunda bai shiga ku bai da laifi amma fa yi shuku an yarta afi ba mamaki zai iya tsallakawa wani yin mubasharan ta yi yawa sai zo ba zai iya haƙuri ba ko ya daga mata hankali ita zama ta ba ta iya haƙuri ba sai ta goma ta fisge shi saboda haka da mafi karancin dalili mafi karancin dalili sai amfani da shi sai a tsallaka wato kenan doron shari'a wannan shine hangen na na Aisha da kuma fikihunta dangane da wannan hadisin da haka kita yanzu ko din a cikinku wane ne zai iya mallakar jijiyarsa a lokacin da ta motsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da karfin ya mallaki zuciyarsa kamar wato kenan a lokacin da ta motsa kaga dai bata hana ba amma dai kamar ta yi tankiya kenan ko yau mai toga cewa muke fada ne babu tarkul haidi as-sawma babin da yake magana akan cewa ya kamata ya zama wajibi mace mai haila karta ya azumi tabar azumi annabi sayyidul qudra radiyallahu anhu kala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito tsatsakin mu a lokacin sallar layya ko kuma sallar azumi ya fito gare mu ilal musalla zuwa masallacin idi muna masallacin idi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zuwa sai masallacin idi wa mara ala nisa bayan an gama ya yi ma mutane komai da komai sai bi ta kan mata ma sai shude ta kan mata fakala sai ya ce masa ya ce musu ya mashar nisa'i tasaddaqna ya ku taron mata wannan special wa'azi nake muku ku rika yawaita sadaka tasaddaqna ai ku rika yawaita bada sadaka fa inni uritu kunna akthar ahli nari domin an nuna minku ku ne majority a yan wuta ku ne mafi yawa wato kenan a yan wuta an nuna min uritu kunna an nuna minku a matsayin ku na wanda yafi kowa yawa a cikin yan wuta kullum sai suka ce a wa bima ya rasulullah amma da wani dalili ya manzo Allah zai zama ce maza duga maza su ba abin nan ba sai mata ne za a ce mafi yawa a cikin me dalili me hujja qala sai ya ce musu tuksirun la'ana wa tukfirun ashira kuna yawan tsinuwa kuna yawan butulcewa mai gida kuna yawan butulcewa mai gida sannan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li libbi rajuli alhazimi min ihdakunna ban taba ganin wa'anda suke da tauyayyen hankali hankalinsu ba cikakke ba addininsu ba cikakke ba amma ka samu jajirtaccen namiji sai su dagula masa hankalinsu ban taba gani kamar yadda ku kuke yi ba hankalinku ba cikakke ba sannan addininku ba cikakke ba kuma a samu namiji mai cikakken hankali mai cikakken addini kuma mai jajircewa shine hazimin din kenan ko mai jajircewa akan lamura amma sai ku dagula masa lissafi ku bata masa lissafi sai ku kare shi ko yawwa shi ban taba ganin irin wannan lamari ba kullum sai muka ce masa wa manu kusana aklina wa dinina me ya kawo hankalin mu ya zama bai cikakke ba menene ya kawo addinin mu ma bai zama cikakke ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu alaysa shahadatul mar'ati misal nisfi shahadatir rajuli ashe shaidar mace daya ba rabin shaidar namiji daya take ba ma'ana namiji ɗaya inda ya shaida mata biyu ne za su yi shaida kunna bala sai muka ce masa eh haka ne wannan kan sai ta tuwa shi na fa zalika min nuksani akaliha ai saboda wato kenan tawar hankalinta ne hankalinta bai cika shi sa ce namiji ɗaya zai iya shaida a karba a daidai lokacin da kuma in mata ne sai guda biyu za su yi abin nan ko fa in lam yakuna rajulaini فرجل وامرأة منني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء كو أنت دل إلهما فتذكر إلهما لا أكره صدق أكا القرآن ينونا da haka ya ce fazalika min nuksani akliha ai saboda hankalin ta bici kawai shi sa aka ce tana daidai da rabin namiji alaysa idha hadat lam tusalli yace ah ni idan mace tana sallah tana haila kan ba tana barin sallah ba suka ce eh haka ne walam tusmi kuma ba ta yin azumi suka ce kunna bala suka ce eh haka ne ya rasulullah qala sai ce musu fa zalika min nuksani diniha wannan kai da cikin tawayan addinin ta ne idan za ta kwana goma tana haila to za ta kwana goma ba ta sallah to yana addini zai cika inda za ta kwana goma a cikin ramadan tana haila za ta kwana goma a cikin ramadan ba ta azumi ba azumi ba sallah shi kuma namiji kawai sai da rashin lafiya ko wani abin ya hana shi to saboda haka wannan yana nuna cewa hankalinsu da addininsu yana da wato kinan tawaya wannan hadisi akwai darussa masu yawa a cikinsa na farko yana nuna mana cewa mata suna zuwa masallacin idi ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi kuma ya musu wa'azi da biyu yana nuna cewa idan a masallacin idi kuduban da liman zai yi da jawabin da zai yi ba zai isa har gurin mata ba to akwai bukata a je a bi su inda suke suma a musu idan kuma za a iya kafa lasifika ko wani abu je same su an hanyar adiresin mutane a lokaci daya shi kenan dama in babu uwa a nan ne ake wadaki ko yawwa sannan na uku yana karantar da mu cewa sadaka tana daga cikin abubuwan da yake hana mutum shiga wuta tana rage kaifin shigan mutum wuta ko sai rayu ta musu tasaddaqna fa inni ra'aytu kuna akthara ahlin nari ku rika yawan sadaka dan naga ku ne yawan wuta kenan yawan sadaka zai rage muku yawan shiga wuta saboda sadaka abu ne da ke mai muhimmanci ba duk da cewa an fada a mata amma kuma hukuncinsa ya ja kan bazarsa har kan maza namiji idan yana yawan sadaka ita ma tana bicewa fushin ubangiji tana bicewa tana rage masa probability na shiga wuta duk wani canza zai kai shi wuta is very reduced a sarzato sarkan da yake sannan ta fa'ini kunna a tara ahalar nari kenan kam annabi sallallahu alaihi wasallam a yana duniya Allah maɗaukakin sarki yana sanar da shi wasu abubuwa na gaibi ko alimul gaibi fa la yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulih Allah baya sanar da gaibinsa sai dai a wanda ya zaba da shi ya yarda da shi a cikin manzanninsa shi din ma in zai masa haka ya sulku min bayni yadihi wa min kalfihi rasadan li ya'lama an qad ablagu risalati rabbih saboda in za a sanar da shi gaibi sai a sa masa dan tsaro don su ba shi kariyar da zai iya zuwa ya je isar da wato wannan sakon sannan na hudu yana karantar da mu cewa ko na biyar ya halatta ayo malami tambaya ko da annabi ne akan abin da ba a gane ba suka ce masa bima ya rasulullah dami da wani dalili haka ko a ce mana mune yan wuta meye dalili ina hujja don haka in kai magana a matsayinka na malami aka ce ka kawo hujja sai ka kokari ka kawo ta ko yau ba faɗa ba ba za kuma ka ɗauka a matsayin reni ba duk da cewa tambayin wani lokaci aka yi tambayan kaka kai aka haife ka a mutum amma dai in tambaya basida ce idan tambaya basida ce aka yi sai mutum ya kokari ya kawo dalili yau mai abin faɗa ba ya faɗa sai ka nemo abin faɗa saboda kai maganin wata kinan faɗa sannan ya nuna cewa har yanzu daga cikin abubuwan da suke kawowa mata wuta akwai yawan la'ana yawan tsinuwa shege dan banza shege dan banza la'ancacce Allah tsine muka Allah wade da sauransu wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawowa yake dalilin mace ta shiga wuta sannan butulcewa miji yana daga cikin abin da yake dalilin mace ta shiga wuta da kin yin biyayya da kin ladabi wato furin al'ashira ko al'ashira huna bi ma'ana azzauji miji kenan yayi ta nan kin kaure ta nan yayi ta nan kin bandare ta yayi kiran ta kin bandare ta nan to wannan baya daga baya daga cewa abinda zai ja miki wato kenan haifar da na gari sannan yana nuna mata har yanzu yana nuna cewa hankalin mace da namiji ba ɗaya bane shari'a ta yadda da wannan ko da ga shi sa ce namiji ɗaya yana madadin shaidar mata biyu duk da cewa akan samu kuma nawadir amma dai malaman usul suka ce annadiru la yuqasu alaihi wani lokaci aka samu macen tafi tana da hankali kaifin hankali tana da kaifin hankali aka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin karantarwarsa yakan ba su dama kuma wani lokaci in sun kawo shawara ta kan fitar dauki misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki cewa ya ga sun shiga makka lokacin ko ana yaki tsakanin makka da madina babu zaman lafiya saraka sai da bita wagan sabban sa suka tafi za su je su yi umra mutanen makka suka fito suka tare suka ce a'a ba za a shiga ba ai yaki aka suka ce mu ba yaki muka zo ba mun zo umra ne suka ce a'a aka yi ta rikici aka yi ta rikici aka yi ta rikici har daga karshe aka yadda a rubuta sulhu da yarjejeniya aka rubuta sulhu da yarjejeniya daga cikin abin da ba a sahabbai wahala a lokacin a wajen fahimta shine za a yi sulhu nan wai bada ba za su shiga maka ba dole sai dai su juya baɗi su zo baɗi sun zo mutanen maka za su ba su fili to amma su kuma annabi sassara ya ce masa ya gan su sun shiga makka da su saboda haka sai ya ce to kowa ya je yanka taguwarsa sai mu koma don sun koro hadayensu an dama ce faman taba ta bil umrati ilal hajji fa masa yasra min al hadayi ko to sun riga sun koro hadayensu tun daga madina ya zuga ce gaskiya su ina wannan bai gane ba kawai yayi arnan maza ko su hana mu ga manzon Allah a cikin mu ga Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ko annabi sasa ya yi mafarki Allah ya tabbata mana da mafarkin a cikin alkurani a ce an sun hada gaskiya wani ba zai yiwu ba ya za a yi hankalinsa shi ma annabi sallallahu ya tashi shi dai ya yi alkawari kafin su zo cewa duk abin da suka nema na sulhu wallahi zan ba su inda dan girma dakin kaba ne kuma ya bayar kuma an rubuta yarjejeniya ya ce a yanka hadiya kuma kowa ya tire to haka sai ya samu ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina yace mata to jama'a za su shiga halaka tace halaka kuma yace to annabi su yayi umarni da su yi abu ba su yi ba sai tace haraba wannan mai sauki kuma je ka yanka taka ga ganin ba su yanka ba ko da ga je kawai take je soke hadayarsa kowa sai ce ayi hannar annabi ya soke hadayarsa sai ma je soke sai ce kaga mace ta tsayar da al'umma guda ta ga su ma wato kina akwai tasu rawar da suke takawa ta hannu da aka sai na mai na dami sai na bakar cin saba umar ka kwanta da hankalin kama ni annabi ya ce maka bane ne ya ga muka shiga ya ce ya ga mun shiga ɗakin kama ya ce bane ne ce a kaga ko haka ne fa to saboda haka duk da suna da nukusanin hankali amma su ma akwai nasu wato kenan hankalin da Allah madaukakin sarki ya ba su wanda kuma zai iya abin nan sannan kuma ya nuna cewa kenan idan ba su yi sallah ba a lokacin haila to ba su da ladan wannan sallar da ba su yin ba tunda babu kira babu abin da zai ci gawayi saboda haka su dai an samu abin da ake kira raf'ul jinahi la junaha alaikum ko babu laifi a gare ku ba ku sallah ba eh to ba ba za a kama ku da laifin ba ku sallah ba amma tunda ba su yi bawara a ba su ba cikakken lada ba ko da za a ba su ba zai zama cikakke kamar yadda ce son yin na ba to wannan yana daga cikin abin sannan mahallin shahid namu yace alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tusmi idan tana haila ai ba ta salla ba ta azumi ya nuna kenan mai haila ba ta azumi kuma wannan shine abinda al'ummar salam da khalaf gaba daya suka yi ittifaki a kansa sai dai wasu kungiyoyi ka iko daga cikin kungiyoyin kawarij kawarijawa suka ce a'a idan mace tana sallah tana haila mace ta yi sallah na lokacin da ba za ta yi sallah ba amma maza ba su ba ta da karfi akan wannan kuma na jin tun daga tafiyan su ma suka tafi tare da da akidar nasu wallahu ta'ala ala babu al-itikafi lil mustahadati babu da yake magana akan wato kenan hukuncin itikafi ga mai istihada mace tana jinin istihada a baya mun karanta cewa idan mace tana istihada ita hada shi wannan laruri ne ko ba haila bane ba haihuwa bane don haka ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta karatun alkur'ani ba ba zai hana mijinta ya kusance ta ba to za ta yi shiga masallaci ta yi istihada ta yi ittikafi to wannan ba shi abin da yake karanta mana na farko an karo daga nan Aisha ta Allah madaukakin sarki ya daidaita annan nabi sallallahu alaihi wasallam itakafa ma abada ba'da nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin itikafi tare da wasu daga cikin matansa wahiya mustahadatu kuma alhali tana cikin jinin istihaba taraddama tana iya kallon jini a wani lokacin warumma ma wata ta tasta wani lokaci ta kansa dastu shine kaman tire ko dan bahu bahu karami haka tahataha min addami za ta sa ta zauna a kansa saboda ko da jini zai fita daga cikin ta ya fita daga cikin tuhanta to ba zai taba tabar masallaci ba sai ya zauna akan abin din nan akan sai wannan abin sai hana shi na so yana shi jikin masallaci sun wani lokaci mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kishi in sun ga ya tafi itikafi sun sai su ce za su je su yi itikafi sai su shiga masallaci kowa sai ta kemanta a wani dungu na masallaci in ta shiga sai kenan to sai ya zama shi zai yi wasu daga cikin matansa zai yi za su wata daga cikin matan kuma tana jini istihada ta san ba haila ba ne kawai shi yasa lokacin mutane suke tsaye mace ta ilimi wai tana da taurin kai ta san wasu daga cikin haƙoƙinta saboda haka ta san ba haila ba ne ta san wannan bai hana ta sallah ba bai hana ta azumi bai hana ta mijinta ya kusance ba don haka ba ta ga dalilin da ya sa zai hana ta yin itikafi sauran mata suna yi ba da aka yi ta ma kawai sai ta shigo masallaci to amma za ki wata mana masallaci da da abin nan ko sai ta dauko wannan abu mai kaman trading sai ta zo ta zauna a kansa in ta zauna a kansa ba shikenan ba lokacin da za ta tashi kuma za ta tabbatar ta kula saboda haka yanzu duk wani dalilin da zaka kama ta da shi ta abin nan ta haka ba wanda ya ce mata ki fita annabi sallallahu alaihi wasallam ba alisha shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ba wani mutum daga cikin sahabbai bai bawace ta wato kina akan wannan ba amma muka zama ta ma ba sa itikafi ko alarama ko suna yi mata suna yi tuka mu yanzu a namu nan oh oh, oh, oh mazan ma subhanallah babu tibilin war'ati inda gusliha min alhaidi babin da yake magana idan mace ta yi wankan haila sai ta shafa turare kuma an umma atiyata qalat kunna nunha an nuhidda ala mayitin fawqa salatin ummi atiya Allah madaukakin sarki da ita take cewa mun kasance ana hana mu mu yi takaba amma mace sama da kwana uku duk mutumin da ya mutu takaba da zami masa kwana uku ne kawai katta wuce kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijinta ne in mijinta ne ya mutu dan kan arba'ata ashhurin wa asharan za ta yi masa idda wata hudu da kwana goma amma in ba mijinta ba ko da ubanta ne ya mutu ko danta na cikinta ko wanta ko kaninta to wai ta zanna kawai saboda an mata mutuwa ba wanka ba gyara jiki ba komai da komai to ma za a iya barta to kai ya wuce kwana uku in kwana uku yayi to wankanta ta caccala kayanta da komai da komai kowane ne ya mutu amma in miji ne to ana son ta yi wannan idda ne ko ta kaba ne yake can ba idda ne yake so ta kaba ko yawa za ta yi ta kaba har na wata hudu wato kenan da kwana goma wala naktahil kuma ba za mu sa kwalli ba sau da kwalliya yana gyara fuskar mace ko yakan sa ta dan fito fiyau wala na tatayya ko ba za mu shafa turare ba wala nalbis sauban masbugan ba za mu sa kaya na ado ba shine sauban masbugan din nan illa saubi asbin sai dai wata tuba da ake kiranta wato kenan saubi asbin ita ma tana da kamar kayan ado ce amma kamar ka ce akwai akwai shadda akwai roba ne kuma ya suke cewa a tamfa da roba yawa a shashagari kaga ta makamman mai ɗan kyau ne ita ce saubi asibin dukkansu da wancan ɗin da wancan ɗin saubin masbugan ne kaya ne na ado amma wanda yake of lower quality to in wannan ne za ta iya sakawa saboda ai ba so ake a fitar da ita a cikin jama'a ɗungurungun ba yawa saboda dai alfarmar mutuwar mijinta ake son ta zanna a jikinta tsawon lokaci mutum da suka zauna tare suka yi rayuwa a matsayin miji da mata Allah maɗaukakin sarki ya karbi abin ɗansa dole ta ji a jikinta cewa eh ta yi wani hasara kaga da salana inda duhuri amma an mana rangwame lokacin da muka yi tsarki idan ta salar idana in ɗayanmu ta yi wanka min mahidiha daga hailanta an mana rangwame za ta iya shafa turare filin zatin min kustul asfari za ta iya yin amfani da wani abu da ake kiransa kustul asfar kust wasu malamai suka ce dan sanya ne sanya wannan da muke abina kuma amma kala kala ce wannan kustul asfar daban akwai kustul hindi wadda daga kasar hindu ake sanyar su akwai mota mu irin ta Nigeria ko akwai wannan ana kiranta kusu asfar to ita wannan kusta din za mu amfani da su wasu ko suka ce a a turare ne na kanshi nau'i ne na turaren kanshi za ta iya amfani da shi don wani lokaci kamar a gabas na zaka samu turaren wuta din suka sa wani abu kamar gura sai a kura hayaki sai a zuba turare sai a kawo kayayyaki zani-zani da riguna a ta dorawa a kai ko da guda goma za a dora a kai in ya gama ya samu wani lokaci saka duk sun ɗauki ƙanshi zai ɗauki tsawon lokaci bai fita jikin ƙanshin a jiki abin nan ba wa kunna nunha an ittiba'il jana'iz kuma ana hana mu bin jana'iza mu mata idan mutum ya mutu aka masa sallah mu raka shi zuwa masallaci an kasance ana hana mu yin wannan makabarta kai sorry idan mutum ya mutu aka masa sallah za a raka shi makabarta ummi adiya ta ce mu mata an kasance ana hana mu don haka ba za mu je makabarta da sunan wato kenan rakiyar gawa ba mun gane wannan so da haka kenan wannan da yake magana kenan idan mace ta ina ne muhalli shahidinmu da yake nuna cewa idan mace ta yi haila za ta iya shafa turare ta ce rukki salana inda tsohuri idan ta salat ihidana min mahidiha fi nuzati min kustul asfari idan mun dauki kustul asfari a matsayin turaren wuta kenan turaren wuta mun gane wanda ake kona shi a sa tufa a kai mun gane kamar da na faɗin bayani cewa mutanen gabar na ga a gambarun galo suna yin haka da yawa wani abu suke kaman gura haka sai a sa abin sai a kawo zani a dora a kawo wani zanin a dora mace in kayan ta 20 ne ma za ta dora a kai sai ta kunna wuta hayakin duhe ya ratsa su kowane tufa ta dauko yana kai shi duk inda ta je ta kwana da kwanaki wadan bayya abin nan to wannan abin din mu namu watakila ko sanyar mu bata kai yadda za a rika yin taradan wuta da ita ba Allah ta'ala ala babu dalkil mar'ati nafsaha ko idan ta taharat min al-mahidi babin da yake magana akan wato mace za ta cuɗanya jikinta lokacin da za ta yi wankan haila ai dama a cikin abin da wanka aka ce waddal ku ko to a cikin wankan farilla na juma'a na me sauransu to na haila ma akwai dalku ko lokacin da ga malaman fikihu sai su dauko abin kawai babu wani hadisai ba komai sai su jera maka su amma in ka bi hadisan sai ka rika zakulo abin daya bayan daya salak salak salak su da za su maka waddal ku faralin farilla ne an ja an tsaya kuma an gama da gudu to kuma ya fahimta ga common man wanda bai dogon karatu ba ya san dai wannan farilla ne ma mu yi da shi farilla wannan kuma sai a shiga mudawwalat ana aisha ta radiyallahu anha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an gusilaha min al-mahidi nana aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita ce wata mace ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin wankan ta na na haila yaya za ta yi wankan haila ya rasulullahi haila ta same ni yaya zan yi mai wanka kasa mutane kowa da irin abin dinsa yawwa a cikin na hadisi a nisan sa yake cewa Allah madaukakin sarki ya rahama a matan mutanen Madina kunya ba ta hana su su tambaya akan addini saboda ko da ya shafi za su kai tsaye su tambaya su saboda ga yanzu ta da a gwada mata yadda ake wankan haila kai tsaye ba a maraha ko kaifa taktasil ta ce so saboda ka a zo a ba ta umarnin ya za ta yi ta haila ko kuma sai a cire kushin ma sai a ce fa mara fa amara haka fa taktasil annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ta da bayanin yadda za ta yi wanka qala sai sai ya ce mata kuzi firsatan min masakin ki je ki dauko auduga wadda aka shafa ta da turaren almiski fa tadhhiri bihi biha sai ki je ki tsarkin da ita ya rasulullah ya zai yi da wanka ki take da ko auduga ki dan shafa mata turare sai ki tsirgi da ita to ya zai tsirgi da kala sai ta ce a kaifa ata taharu biha ya zan yi tsirgi da auduga kuma kala subhanallahi tadahari yace subhanallah ki je ki tsarki da ita kawai to ita mai ba da riwaya nana Aisha Allah madaukakin sarki da da ita ta ce fashe zabtu ha ilayya sai na yiɗo ta guri na mun wani sabar kalma ce ko yara suna faɗa ma'ana sai na jawo ta jikina na fisgota ta bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam din fa kuntu sai na ce mata sai na ce mata ta tabbi biha atharar da ni ki je ki bi duk gurin da jinin yake tabawa ki ko goge ki ko goge ki ko goge ki ko goge ki ko goge jinin yana tafiya a jikin audugar kanshin turaren da ke cikin audukan kuma yana sauka a gurbin da jinin yake batawa saboda ka sai ki tsarkaka sai zama kin tsarkaka ba jini ta tare da ke babu kuma wato kinan karnin jinin ta tare da ke saboda ka sai ta gwada mata hakan nan saboda ka yanzu tunda ta ce mata tattabi'i ki bibbi gurbin ko sai ta goga kenan ta goge ta gogoge ta gogoge ta gogoge ta Allah lokacin wanka ko kafin wanka ko kuma wato kenan bayan wanka amma dai za ta za ta abin za ta gogoge za ta gogoge da abin kuma wannan muka faɗa kai kamar da muka faɗa farko yana nuna cewa ya halatta a je a yi tambaya akan addini sannan ya halatta malami ya zama in zai yi bayanai akan irin waɗannan abubuwa ɗin ya rika dan sakayawa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkunya ba wani lokaci sai ka ga babu abin a gurin wa'azi kan mimbari sai ka ga malami suna magana akan abin da yake wato ya yi zurfi da yawa akan wajen nuna irin waɗannan abubuwa ba kuma malinta ne ba ya kamata a ce ko mai aisha da alkunya kaɗan ko daidai yadda dai mutane za su fahimci mai ake nufi hatta ita na na aisha da ta kira ta ai ce mata ta yi ki ɗami ga auduga ki bibbigurin jinin ki goggoge kawai ai bata fitar da mata kwarai kwatar ɗin abin ba ko mace ce kuma yar uwarta mace ce kuma yar uwarta yawwa sannan yana nuna markon har yanzu cewa al'amura mata yawanci mata ya fi cancanta su rungume su musamman irin wa'annan abubuwa na laruri wala Allah yana daga cikin dalilin da ya sa malamai suke ta karantarwa suke aya suke ta jan hankalin mutum matan musulmi su je su yi aikin likitanci saboda su zo su rika karɓar matan musulmi suna musu aiki wani lokaci laruri yakan kai ga dole mace sai ta shiga halin kakani kai kuma ya zama a hannun mace wadda ba musulma ba ko ma namiji ko ma namijin ma wanda ba musulmi ba duka lauriri ya kan kai amma idan matan mu suna da irin wayannan kibra din wala Allah za su za su takaita mana takeicin da muke fuskanta a irin wannan yanayi din wallahi a'lam har zai rauna ma cewa idan malami ya bayani dalibi bai fahimta ba wani dalibin ya fahimci bai fahimta ba yana cikin hakkin sai ya ja shi gefe masa bayani gamsar da shi ko sai ya kira shi gefe sai ya masa bayani ya ce masa ga yadda ake nufi ta zo mun mai bayani sayid na umar da fahimtar harkar sulhu da biyan da masa nauyi sayid na bakar ke shi kira shi gefe ya ce wasu a ya ce maka bana ne ya ga muka shiga amma dai ya ce mun ko ya ce ya ga mu mun shiga yau wala tadkhuluna al-masjid al-harama insha Allah aminina أفي هذه السنة ليس لم يحدد السنة إذن لنرى لنرى sai suka yi haƙuri ko kuma ka gaba shekara bata cika ba sai gasu sun zo sun shiga ciki din shekara bata cika ba sai gashi sun san abin nan wancan din sun kasa rike alkawarin nasu sai babu me babu intishad almar'ati inda gusliha min almahidi babin da yake magana ya halatta mace ta taje kanta lokacin da take wankan ko lokacin da za ta yi wankan haila in ta zo yin wankan haila ta tsatsafe kanta ta taje shi sosai yadda ya kamata yadda ya kamata a ce ta taje shi saboda ruwan ya shiga duk inda ya kamata a ce ya shiga wa anha radiyallahu anha wace ce kenan nana aisha kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zu nisfa dinakum min hadhihi al-humayra ko yawwa ku karbi rabin addinin ku rabin da ku za ku iya karba a gona akwai wani rabi kuma ku je ku karba a gurin Aisha saboda wani abun matan annabi sallallahu alaihi wasallam su suke dauko mana su kawo mana sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam bara Aisha a cikin masallaci ba ballantana su gani ko sai a gida har ma suna cewa yana daga cikin dalilin da sanin salasala aka ba shi dama yin aure mata da yawa saboda duk abubuwan da yake gida da mu'amala tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mata su za su zo su bayyana mana bayanin da yake faruwa saboda matan mu su koya yawwa kaga gashi duk sai karanta muke daga nana Aisha daga nana Aisha daga nana Aisha Allah barakatin sarki da ita take cewa a halattu ma rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' na yi ihilali tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ihilali shine niyyar aikin haji labbaik allahumma labbaik ko labbaik hajjan labbaika hajjan wa umratan ko kuma labbaika umratan shine na yi niyyar yin aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a hajjin ban kwana kaga kenan ba wancan hajjin da muka faɗa na baya ba ko yawwa fakuntu fakuntu mimman tamatta don haka ni na kasance cikin wanda suka ɗauko niyan tamati tamati na ɗauko hajji aka suka shi ku akwai tamati akwai kirani akwai ifradi to yanzu tamati ita ɗauko ka'idan tamati shi ne man tamatta abil umrata ila alhaji zai ba da mastaisara min alhadi za ta yi ta ba da hadaya ko to sai ta nuna mace tun farko ma tamati ita ɗauko don haka akwai hadaya a kanta wala mai sokul hadiya kuma ba su kori hadiya ba ta dauko ta mati ko ba ba ta tafi da hadiya ba haka ne fa za'amat annaha hadat to sai take bada labarin cewa haila ta same ta walam tadhur sarki bai same ta ba hatta dakalatil lailatul arfa har daren arfa ya shigo har daren arfa sai da daren arfa ya shigo sai tsarki ya same ta mana sai hailanta ta dauke ai a wancan hajjin da suka tafo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata if ali kullu ma yaf'al al hajj ko gaira allah tu difi bil bait duk abin da bai aikin hajji yake ki amma karke da wafi aikin hajji kuma a wancan karan an nuna man ta damu da yawa hadda hadda shindima kuka ko ta dinga su kuka amma wanda kaga ba nuna ta kuka ba wala Allah yanzu akwai experience sosai tare da ita wala Allah wancan na farko ne kaga yanzu har daren arafa ma ya tafi mu je wata damuwa ko guda ɗaya ba hatta da kala laikar arafa har daren arafa ya shiga fa kala sai ta ce ya rasulullahi hadhihi layla laylatu arafa ta ce wasu to fa yau fa ne daren arafa yau daren arafa yake wa inna ma kuntu tamatta'atu bi umratin ni kuma na yi tamattu'i da umra na yi tamattu'i da umra to yanzu ya za a yi babu kuma hadaya fagala lahar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ke bi ra'asaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai take je ki warware kitsan kanki kuma ta shidi ki tattaje shi ki kawai kamar yanzu kika fara aikin hajji wa amsiki an umra take sai ki ajiye umrar taki sai ya zama wato kenan yanzu ki fada sabon haji yanzu ba tamattu ba kenan ko ya ne ne tamattu kam
kuturna
eh tamattu shine kai niyyar umara ka kai idan bayan ka gama sai kai kai samu ka ta halali
ba an yi umra ai ta halili sannan sai a dawo a sake niyan aikin haji ko to yanzu in ya ce mata amsiki an umra take me yake nufi kinan ki riko umrar take yanzu za ta dawo ta hada me hada da umra ta hada su biyu kenan ta ruba su taro in yasu guda biyu kenan ko yawwa ta ce fafa altu ni ko sai na yi abuna ko sai na yi abuna falamma kadaitul hajja lokacin da aka riga aka gama aikin haji ko amara ni ko amara abdurrahman lailatul lailatul menene hizba fa fa amara ni ko ko fa amara ni min at-tan'im makana umrati allati nasabtu sai yace in je ni ya hada ni da abdurrahman a wannan daren da ake kiransa lailatul hisba bayan an gama aikin hajji kenan na jeni tan'im tan'im shine inda mutanen da suke makka suke daukar niyyar umra sai in sake daukowa niyyar umra sai na dawo na zo na sake yin wata sabuwar umra mun gano wannan a madadin me makanar umratin lati na sabtu a madadin waccan umrata ta farko eh eh a madadin waccan umrar da ta warware saboda haka sai na zo ne sai na zo na sake yin wata sake yin wata umra kenan idan waccan tana nan yanzu umra biyu kenan in kuma wancan ta riga ta rore yanzu ta yi za a bi nan ta yi umra kenan a madadin waccan ita kuma umra dama ba ta da lokaci duk lokacin da mutum yake da dama zai iya zuwa ya umra saboda haka hajji ne yake da lokaci wanda shi yana da kaidi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza maka abin da ramadan zaka iya yanzu ma zaka iya tafiya maka kaje kai kai umranka wallahu ta'ala alam babu naqdal marati sha'raha hmm?
akan wakilan na'am ta ce makana umrati allati nasattu hmm.
kada da ta yi nasattu
ma ma'ana naska
shi ne abin da muke
nasku ai ibada ne eh, wadda ta riga ta aikata ne yi yi ai abin ne likulli ibnati ja'alna man saka yawwa nuska din yana nufin wato ibada ne aikin da nayi umran da nayi a matsayin ibada kenan zan sanya wata yanzu a madadin wacce saboda ai birijin wannan gap din ya kamata a ce ta koro hadaya ko bata koro hayar- hadayar ba kuma tana haila saboda haka idan daren arfan yau ya wuce za a iya samun matsala saboda ta shine sai ba ta sata an sa ga yadda za ki yi kawai mun gane wannan? wallahu ta'ala alam babu nagdal mar'ati sharaha babun da yake magana akan mace ta warware kitsanta inda gusul mahid lokacin waran kan haila in za a yi wankan haila sai ta warware kitso ko ba za ta warware kitso ba wa anha radallahu anha qalat qarajna wafina lihilali zulhijja har yanzu na na aisha da take ba mu labarin wannan hadisi kaga labarin hadisan na na aisha har mun wuce tsakar gida fa ta ce mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama mawafi na lihira da zulhijja muna kokarin cika watan zulhijja ko yawwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana muna kokarin watan zulhijja muna kokarin cika watan zulhijja yana kamawa muna shiga maka kenan mun gane wannan in an ce hilal me ake nufi jinjirin wata yawa sauraka mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muwafina muna mai kokarin masu kokarin ba da ibada maman wafa fa ajruhu ala Allah ko yawa muna kokarin mu cika ibadar mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da wani lokaci muka fita a farkon jinjirin watan zulhijja mun gane faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil wanda ya so me muka ce ta halili ma'anansa daukan niyyar aikin haji ko wanda ya so ya dauki niyyar hajjinsa amma umra kawai zai yi niyya bale halittu yi niyyar da niyya yayi niyyar kawai umra kake so ka dauki niyya to dauki niyyar na dauki dauki dauki niyyar umranka haka ne walala anni ahadaitu la ahalatu bi umratin wallahi ba dan na tafo da hadaya ba ko da ni ma umran zan dauka kawai sau da idan mutum ya umra ba dan ba dan hadaya ba da umran kawai zan dauka fa ahalla ba'dhum bi umratin wa'insu suka dauki niyyar umra wa Allah ba'dhum bi hajjin wasu ko suka dauki niyyar aikin hajji kai tsaye tun daga inda suka tafi kenan daga ina kamata a ce an fara daukar niyyar aikin hajji yan gan ya daga miƙati yanzu wani nuna sun iso miƙati ko kuma sun wuce miƙati farajina ta ce bai ishara da miƙati ba ko yawa nuna za a yi fita za a iya niyya tun daga gida za a iya niyya tun daga gida miƙati abinda ake so kar a tsallake miƙati ba a niyya ba za a iya niyya kafin miƙati haka ne yawwa in ko ba a niyya kafin miƙati ba to ya je miƙati to a miƙati dole a yi idan kuma aka tsallake miƙati ba a yi ba za a samu abin da ake kira ta'addul miƙati tsallake wa miƙati to na ma penalty ne sai mutum ya yi yanka wanda tsallaka miƙatinsa sai ya yi yanka barazanar da mu 'yan najeriya muke fuskanta kenan har kullum aikin hajjinmu saboda ba ma yin niyya agulabi sai mun je mu jidda jirgin ya tashi daga kano ko daga bauchi ba zai sauka ba sai a jidda sai aka sai je jidda sai mutum ke har mata kai ga malamai suna ba da fatawa za ka iya yin niyya a jidda ana banta lokacin za mu je aikin hajji aka ce gwamna ya ce a ba mu hirami aka ce a ba mu hirami kowa a bashi daga bauchi ba a ba mu ba muka je Kano ba a bara ba sai na sai na wa hiramin a gurin sai na daura kawai sai na abin nan saboda ce mana miƙa tumu a ruwa yake saboda haka da aka tashi sai na shiga bathroom na yi wanka na ɗauka kayana na cire kayana na ɗauka kayan harami na saka na zo na yi zamana ana isowa gudu suka ce to mun isa miƙaci kawai sai na fara labbaika amma yawa yawan al'ummarmu kusan in ce kusan duka ma ba 'yan kaɗan ba duka sai da aka je jidda to abin da ya sa nake ga kamar wannan fatawar ba za ta dace sosai ba saboda ya halatta a yi kafin da haka mata ce mutum ya daga kano ya yi niyansa ya sa haramansa ya yi niyansa wannan ya halatta sauraka kasantuwar mikatinmu yana cikin ruwa zai zama dalilin da sai mun tsallaka mun je jidda ba yawwa wasu kuma suna ganin cewa ka tsallaka za ka tafi madina sai ka je in za ku tafi ta madina ne sai su je su daga zulhulaifa kuma a fahimta ta har yanzu nan ma akwai abin da ake kira ta'addul mikat har tsallake mutum nan mikatinmu kowane mutane annabi sassa ya ware musu mikatu su ce mikatun mutanen yalam lama kaza mikatun mutanen madina zulhulaifa mikatun mutanen kaza mu namu jufa ko yawwa saraka idan ka tafi mikatun wa'yansu ba zai baka dalilin shikenan ka dauka a wannan ba don ka tsallake na ka saboda hukuncin ta'addul mikati ya amina amma suna istidlali da inna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hunna la hunna liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimma arada al-hajj wal umrata to nan kuma yanda nan ma ba zai dadin fassara ba shine cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce hunna li hunna hunna la hunna wa liman ata alaihinna min gairi ahlihinna shine sai in ka tafi wani gari kana dawowa maka ta wannan gurin to yanzu kai ka zama ata alaihinna min gairi ahlihinna ka tafi malaysia daga nan kana dawo sai ka yi hajjinka a niyan hajjinka a miƙatin mutanen malaysia ka zama ata alaihinna kuma kai baka cikin ahalinsu to naka ne amma ga naka kuma kana gidanku ka tsallake miƙatinka ka tafi miƙatin wa'insu kuma ka ce hunna la hunna wani man ata alaihinna min gairi alaihinna min man aradal hajj wa umrata sanin ya kama abin ba zai zauna sosai ba na'am ai in dai daga nan jirgi zai kai ka Madina to ka tsallake miƙatinka eh akan samu kuɗi da ya tashi ba zai tsaya ba ya zuwa
ana samu ana samu akwai alhazan da daga nan straight madina ake wucewa da su cikin me idan ba za ka je ta azilin ta mai ratin gaba ba idan daga nan da ya tashi ingila ya yi daga ingila sai ya kewaye ya shigo ta can sai ka yi eh daga can sai ya kewayo ta can sai kuka shigo ta wancan amma ta nan fa sai ka bi ka tsallaka za a tsallaka na'am eh
amma kuma ka tsallake mikaci ba tare da
niyya ba dan kuma haramu to ina ga mala a wannan gaba ana ai gara a ce mutane su aikata makaruki da a ce su je su to ai malaman da suka ce makaruhin ba kowa ne ya sallama musu cewa makaruhin bane tunda nan kaga muhalli shahid na dogon surutun namu nan na na aisha ta bi ta ce ta ce ta mun fito tare da niyan za mu yi aikin haji ko ina hadisin namu yake nema ta ce karajna muwafina shi ne muke kanta karajna mun fito muwafina za mu ba da za mu je mu cika ibada li hilali zilhijja ga watan jinjirin farkon jinjirin watan zilhijja ba ta nuna sun iso umra ba ai sun iso miƙati ba ta nuna sun iso miƙati ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بأمرة فليحلل wanda yake so ya niyya da umra to ya yi wanda ya? a babu abin da ya nuna mai an isa bigati duk muna magana an fito ne kowa ya ɗauki niyyar da zai yi tun daga gida zai yi ɗaukar haka kowa ya ɗauki niyyarsa ya san wani irin aikin haji zai yi ko? yawwa falola anni ahadaitu la ahalattu bi umratin illa ni ma na tare da hidiyata to da na yi niyan umra fa amalla ba'dhum bi umratin wa suka yi niyyar umra za su yi wa amalla ba'dhum bi hajjin wasu daga cikin su suka yi niyan aikin hajji za su yi wasaqatil haditha sai nana aisha su ci gaba da korowa hadisi su ci gaba korowa ta karanta hadisin har zuwa karshen sa kenan wa zakarat haidaha mahalli shahidin mu kenan ya zubar da duwa yancan magana sai ta ambaci hailanta a ciki kala sai take cewa wa arsala ma'aki ma'i aki abdurrahman ila tan'imi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aika ni tare da ni da dan uwana abdurrahman wai abdurrahman dan gidan sayyidina abubakar ko ita ma na aisha yar gidan sayyidina abubakar sai hada ta da muharrabinta ya ce ka kai ta tan'im sai ta je wato kinan ta yi niyya fa halatu bi umratin sai naje sai nayi niyyar umra a can walam yakun fi shay'in min zalika hadiya don haka babu hadiya don haka ba hadiya saboda an goce mata matti kenan wala sawmu babu kuma wani azumi me yasa ta kawo batun azumi yawwa fa man lam yajid fa siyamu salasata ayamin fil hajji wa sabati idza rajatu to tunda babu maganan tamattu'i babu hadaya a ce man tamatta bil umrati ila al hajji kuma sai fara min al hadayi to tace babu hadaya fa man lam yajid fa fa siyamu salasata ita ce babu azumi ba don koyo duka saboda an goce ma tamatti yanzu aikin hajji nata ya koma wato kinan wani nau'i daban ba nau'in tamatti ba wala sadakatun babu kuma wata sadaka da za mu yi wato kinan babu fidiya da za a bayar ko wani sadaka ta musamman dan don wannan hajji kuma ya is okay kira ga kowane lokaci mutum yana kokarin samuwa solution ne mu mutane ya hanyar da za su samu su fita ba sai samu abin da ake kira soft landing ba tare da shari'a ta kama su da laifi ba ba kana lokacin to alhamdulillah za mu dakata ne insha Allah ta'ala da fata abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladan sallah ba mu ikon aikata abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon gyarawa